عليهم غير المجدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله تنام شافي إزية shafi na 68 ina za a tashi walil isha'i mukutari ko alwaqatul ikhtiyari ko alwaqatul mukhtari ne ahlari yace maka almuktaru lizuhri wal mukhtaru lil asri wal mukhtaru lil maghribi wal mukhtaru lil isha wal mukhtaru lis subh shi kuma wannan ya kira shi da al'iktiyari ka gane wato ismul mazari ne ikitara ya taru iktiyariya ikitara ya zaɓa ya taru yana zaɓi ka gane a yi akwai ma ya sha'u wa ya taru ya haluku ma ya sha'u wa ya taru fi'ili muzari'insa kenan ikitara ya taru ikhtiyariya shine ismul masdar shi ko mai ahalari da ismul maf'ul ya ka al mukhtaru abun zabi abun da aka zaba al ikhtiyari kuma zabi lokaci na zabi lil isha'i ga sallar isha mai shari'a ta maka mabda'uhu mafararsa min gaibubati shafaqi al ahmari daga boyuwar shafaqi wanda yake jaja jaja shafaki wanda yake wanzuwa bayan magariba sai sallan magariba za ka ga yamma da guntun jaja-jaja mai risala ta maka min baƙaya shu'a'i shamsu daga sauran ƙyalƙyalin rana bayan ta faɗi to tana balo wani jan haske ita rana to an yi magariba ma wani lokaci yana daɗe musamman lokacin zafi yana daɗewa minti goma sha biyar har ashirin wani lokaci bai bata ba wani lokaci har minti talatin ma to idan wannan jajajajen ya ɓuya aka daina ganinsa to lokacin shi ne mukutari na sallar isha tun daga wannan lokacin mukutarinta ne ila sulusin lailil awwali har zuwa sulusin dare na farko in ka kasa dare kashi uku to zai zama kashi ɗaya cikin uku na farko ba sulusul autadi ba ba sulusul akiri ba shi sulusi ai kashi uku ne akwai sulusul awwal akwai sulusul autadi akwai sulusul akiri ko ka ce a sulusul awwal wa sulusul sani wa sulusul sali to al'awwal din na farkon ya danganta kuma da lokacin da rana take faduwa da lokacin da alfijir yake hudu idan ka kaddara wa dare awa goma sha biyu yini awa goma sha biyu ka ɗauka daga shida zuwa shida kamar yanzu ƙarfe shida yanzu rana ta faɗi kuma yana kaiwa shida da wani abu rana take hudowa ko kaga awa sha biyu kenan to idan ka ɗauki wannan lissafin awa goma sha biyu in ka kasa ta uku awa hurhudu ne awa hurhudu sau uku shine awa goma sha biyu ko to in ka ɗauko awa hudu na farko shine sulusul awwali daga lana ta faɗi ƙarfe shida ka ce bakwai takwas tara ƙarfe goma shine ƙarshen mukutari na sallar isha a yanzu amma lokacin da rana take faduwa karfe bakwai lokacin zafi sai karfe bakwai ake yin magaruba to in a wannan lokacin ne za ka ɗauka in rana ta faɗi bakwai takwas tara goma sha ɗaya shi ne sulusul awwali minan laili a lokacin isha take fita daga mukutarinta wali subuhi lokacin da aka zaɓa ga sallar asuba min ɗulu ilfajiri sadiki daga hudowan alfijir ne a sadiki mai gaskiya alfijir ɗin akwai sadiki akwai kazibi malaman bikin sun bambanta su mai risala ya maka dogon bayani wa huwa allazi ya'taridu bil bayani wanda yake bayyana da haske ba wanda yake bayyana da jaja-jaja ba kamar yadda manzo Allah ya mana ta'arifinsa a hadisi yana cewa alfajru fajrani fajrun yuhillu da'ama wa yuharrimu salata wa fajrun yuharrimu salata wa yuhillu da'ama shi alfajr din iri biyu ne akwai alfajr din da yake halatta cin tuwo ga mai azumi yake haramta yin sallah don lokacin ta bai ba shi ne kazubi yauwa cin tuwo ga mai azumi a lokacin halal ne ko da ya bayyana shi ja yake fitowa dawo kamar yadda kasar rana ta faɗi ta bar jan hasken nan to haka zai bayyana ya ja dawo to wannan kazibi ne makaryaci ne yana cewa gari ya waye ƙarya yake gari bai waye ba sai sa aka ce masa kazibi shi kuma sadiki da ya bayyana mai haske to shi ne yayi gaskiya yace gari ya waye kuma gaskiya ya fa shi shi yasa ne ce maka as-sadiki akwai sadiki akwai kazibi to shi ɗaya alhujur din da manzo Allah ya faɗa shi ne mai gaskiya wanda yake haramta cin abinci yuharimu da'ama yana haramta cin tuwo ga mai azumi wa yuhillu salata yana halatta sallar asuba to shi ne sadiki a nan dan da yawa ana can maka min dulu alfajir kawai to alfajir din iri biyu ne shi yasa ba iziya shi yayi maka na'ati ya siffanta shi da as-sadiki alfajiri as-sadiki hudowan alfajir mai gaskiya to tun daga wannan lokacin mukutarinta ne lil isfari har zuwa hasken na al'a'ala maɗaukaki hasken wayewar gari yau aka ce isfirari wanda zai zo a gaba mai sadun kuma bisa kararin ra'i isfirari raɗin bice wannan shine ruwan tsorawa daga yawa irin na asfaru ɗin da kuma safara'u ruwan ɗorawa kenan to amma wannan sinun ne wanda yake nuna haske wujuhun yau mai izin musfira wa subuhi iza asfar ka gane asubuhu asuba iza asfara idan ya yi haske gari yawa ya yi tarwal shi ne isfaru a nan kamar da Allah ta wasu bi iza asfara ko wujuhun yau mai izin musfira wasu fuskoki a ranar lahira musiratun suna yin haske ila rabbiha nazira suna kallon ubangiji wa wujuhun yawma idin basira wasu fuskoki kuwa sun murtike sun abasa wa basar basara shine basira basara fili ne mazi ya murtike abasa wa basara duk abu ɗaya ne akwai abasa wa tawalla sun abasa sannan ya ɓata rai wa basara ya murtike fuska sai kuma aka ce wujuhun wasu fuskoki yawajin basira suna masu murtikewa saboda ba su ga alheri ba to musira shi ne mai haske an aka samu al-isfaru shi ma ismin mazari ne asfara yusiru isfaran tun daga hudawan alfijir take zama mukutari lil isfari alamu bi ma'ana ila ay ilal isfari har zuwa hasken nan na wayewar gari al'a'ala maɗaukaki wanda gari ya yi karwal waral wajiya ko karat wazina ba yawa a nesa kana bambace wancan mutum ne wancan dabba ne har ma ka ce wancan mace ce wancan namiji ne amma rana ba ta hudu ba to shi ne ƙarshen mukutari na sallar asuba daga nan take shiga laruri kamar da zai gaya maka tunda asuba ya kawo a ƙarshen mukutari a lokutan mukutari to daga ita zai dona maka kuma a laruri ka gane ai zai yi rubas kuma a zai ci gaba kai daga asuban har zuwa isha na'am sai ce wa daruri li subhi na'am lokaci laruri na sallar asuba na'am ba da ita ya rufe ba a bukutari to da ita zai bude a laruri eh tun da ayi maganar al-isfaru na'am
kuma shine larurin to Na'am.
gara ya fara ma da shi dan kar ya bace ma na'am na'am lokaci na laruri Na'am.
wanda sai larura da shari'a ta yadda na'am ake jinkirta sallah zuwa wannan lokaci na'am min al-isfari daga hasken nan ne al'a'ala madaukaki ila dudu shamsi har zuwa hudowar rana illa na ta hudo a nan take zama qala'i ya hadari ya ga maka wal qada'u fil jami'i ma wara azali na'am rama ko yana zaba cikin dukkan sallolin abin da ya biyo bayan muku tari da laruri duka sai da larurin ma ya wuce bayan sa sannan za a yi sallah to qala'i za a yi na'am
وللظهر أي والضروري والضروري للظهر وأن واو الأدب ne na'am وللظهر لروري مثل الأظهر na'am من أول وقت الأسر المختاري daga farkon lokacin sallar la'asar ne na mukutari ka ganin da shamaka al'ikiti ya riba ya kawo irin wancan sunan na mai ahalari yawwa farkon lokacin la'asar na mukutari na'am daga ya shiga to shine kuma farkon laruri na sallar azahar tun daga wannan lokacin azahar tana cikin laruri na'am ila gurubi kurshi samsi har zuwa faduwar kaskon rana sannan ta zama kala'i ita azahar din dama je ba na faɗa ba ba ta zama kala'i sai sai rana ta fadi to ga larurinta yana shiga ne min awwal waqtil asr al muqtar na'am daga farkon lokacin la'asar na mukutari take shiga laruri ba ta zama qada'i ila quru ila gurubi qursi shamsi har zuwa faduwar kaskon rana walil asri ay laruri na sallar la'asar min al isfirari ba wancan isfari ne filin ba daga daga ruwan dorawa dorawa ko rawaye rawaye na rana daga haskenta na fari in ta canja launi zuwa ga- zuwa ga ruwan dorawa na'am to la'asar ta shiga laruri ila waqatil gurubi har zuwa faduwar rana sai yace gurubi qurfi shamsi nan kuma yace ila waqatil gurubi kawai har zuwa lokacin faduwar rana walil magaribi na'am laruri na sallar magariba na'am yana shiga min alfaraji mina daga an idan da ita da ma ya ga maka bukutarin mudayyaqun gairu mumtajji to nan sai dunkule maka kawai dan da tanya maka gwali gwali na'am daga sallallahu alaihi wasallam daga ka gama ta na'am ka ce assalamu alaikum na'am to shikenan ta shiga laruri na'am ila tulu'il fajr har zuwa hudowar alfajr kaji tun daga nan take laruri ba ta zama qala'i sai alfajr ya hudu walil isha'i mukuta laruri na sallar isha yana kamawa min akil sulusin laili al'awwali daga ƙarshen sulusun dare na farko wanda muka lissafa shi ɗazu in yanzu ne daga ƙarfe goma isha take zama laruri idan lokacin zafi ne da lana take faduwa ƙarfe bakwai daga sha ɗayan dare take shiga sulusun lailil awwali take shiga laruri ila dulu alfajir har zuwa hudawa alfajir to alhamdulillah masha Allah barka da hitowa ya buta da gida alhamdulillah ya ayyuka ina ce Musa azam kuna haduwa to a- a azam ko a zuba na'am wai kaman kaza da za a yanka Mm, a sa ta a ruwan ɗin a ɗige ba eh amma ka raba aka suna mun ta haramun ne a a ba abin da ya haramta namu sai dai in bata yanku ba dama sai aka sa ruwan zafin shine ya kashe ta to wannan cin ta haramu ne ina za mu tashi wa idza ra'ati al-mar'ata al-qassata al-bayda'a al-mar'atu ko al-mar'ata yawwa ita ce fa'ilin ra'at wa idza ra'ati al-mar'atu na'am al-qassata al-bayda'a na'am malam mai risala ya ce maka idan mace ta ga ruwan ƙastan nan fara na'am ruwan da yake zuwa ƙarshen jinin haila to ta ɗan harar ta je ta yi wanka ba wani jinkirta wanda za ta yi wa kazalika haka nan na'am izara atil jufufa ita ga ƙasa na'am shine bushewa ba jinin na'am babu ruwan ƙasar na'am to ta ɗahara ta je ta yi wanka makanaha a gulbin wannan ƙeƙasar na'am idan ba zai wuce lokacin bukutari ba na'am
ra'atu ta ga wannan ƙasatul bai ba na'am ko kuma aljufuf ɗin ta gan shi ne ba a da yaumin bayan kwana ɗaya da fara jinin na'am au yaumaini ko bayan kwana biyu ne na'am au sa'atin ko kuma bayan awa ɗaya ne ma na'am ko mintuna ɗaya ne na'am ko ƙasa da minti ma na'am jinin ya zo kuma ta ga ɗayan biyun ta ga ƙasa ko ta ga al- alƙasatul bai ba na'am kawai ta je ta yi wanka ta kama sallah dama la hadda li aq- li aqallil haidi babu iyaka ga mafi ƙanƙantar jinin haila Eh, kai malamai suka ce ko ɗigo ɗaya ya yi tunkuɗa ɗaya ya ɗisa kawai ya ɗauke shi kenan sai ta yi wanka ta kama sallah kuma za in idda take za ta kirga da shi a cikin jinin iddarta ba ba yi da iyaka mafi kankantar jini akasarinsa ne aka mar iyaka kwana goma sha biyu sun in awada ha damun sannan idan jini ya dawo mata bayan da ta samu tsarki har ta yi wanka har ta fara sallah ko ta yi kwana ɗaya biyu tana sallah ma sannan sai jini ya dawo aura at sufratan ko ta ga wani ruwan ɗorawa ɗorawa ga da wannan launi ya dawo sufura au kudratan ko wani gar ko wani gurbataccen ruwa kudratan wani abu da ya gurbata ba jini ba ba kuma farin ruwa ba ba kafatul bai ba ba kuma ruwan ɗoron ba kamar ruwan hanta ko ruwan bombita ai kaga ba launin jini ba ne ko to tarakati salata sai ta bar sallah duk wani abin da ya dawo in dai ba kafatul bai ba bane to kawai sai ta daina sallah ko jinin ne ko ruwan ɗorawa ne ko wani gurɓatacce ne mai kama da ruwan hanta to tarakati salata ta bar yin sallah Tana- ta dawo hukuncin jini kenan summa a wannan ai daban ne wannan ai zaƙin fari ne falun ruwa ne dabba an ta aihu ba kana ganin irinsa ba fari ne fata ai wannan ba jini ba ne bai da hukuncin jini sun mai zan kada an ha sannan idan wannan jinin ya yanke mata ko wannan sufurata ruwan ɗorawan ya yanke ko wannan kuduratan gurɓataccen ruwan ya yanke igita salat ta sake yin wani wankan wa sallat kuma ta kama yin sallah walakin sai dai zalika wancan jini na farko da wannan nabi da ya dawo kulluhu dukkansa kadamin wahidin fil iddati wal istibra'i kamar jini ɗaya ta yi a cikin idda in mai yin idda ce wal istibra'i ko a cikin istibra'i in mai jini ko in mai sauraron istibra'i ne ina fata an gane wancan na farkon da ya ɗauke ta yi wanka ta kama sallah kwana ɗaya biyu uku wani ya dawo ta daina sallah to idan idda take fa ba za ta ce ta yi jini biyu ba yawwa kadamin wahidi kamar jini ɗaya ta yi fi iddatu wal istibra hat eh a a kaula sani eh ka fita ji ma ka duba sharhi eh ka duba sharhi me ya kawo a yana kawo su ko yayi yawa na ka sharhi a shafin ku daban ne fa oh na ka irin nasa ne a a, wai a wai sharhi za ka duba don mu tantance shi na in baka gani ba kaulasan ne dai kadamin wahidin kaman jini ɗaya ne ba lidamin wahidin ba hatta ya buda ko hatta ya buda eh? hatta har dai ma baina jamaini abin da yake tsakanin jinin guda biyu tsakanin yankewan na farkon da dawowan na biyun tsakanin da ta yi tana sallah ɗin hatta ya buɗu da har sai ya yi nisan misala samaniyar a yayin misalin kwana takwas au asharatin ko kwana goma mai ahalar ya ce maka kamsata ashar yau masu ya kai kwana goma sha biyar idan yankewarsa da gawowarsa ya kai misali waɗannan kwanaki takwas goma sha biyar to fa ya kunu haidan jini na biyun da ya dawo yana zamantowa haida ne mu'uta nafan sabuwa in idda take yi za ta iya kirga shi a matsayin jini na biyu ka gane wancan na farkon yana nan wannan na biyun yanzu ya fito a matsayin jini ne na biyu idan yankewar wancan da dawowar wannan ma bainar da mai abin da yake tsakanin jini biyu na tsarkin da ta samu in yayi nisan da ya kai kwana takwas goma zuwa sha biyar to wannan na biyun shine mai ahalar sai maka fayakunu sani haibar inji mai ahalari to nan kuma ya ce maka fayakunu shi na biyun yana kasancewa haiban haila ne mota na sabuwa za ta iya lissafa shi a matsayin jininta na idda wa manta ma da bi haddamu wacce jini ya zarce da ita nan inda hausa a nan tafi larabci kenan kaga man da mace da namiji duk ɗaya ne a larabci amma hausawa suna bambanta man wacce man wanda in mace ce a ce wacce ko idan namiji ne a ce wanda amma su duka man ne tsakanin ba mutum ba to shi kenan mai hankali da mara hankali za ka ce ai ba shi ba aljani manne shi ma mala'ika manne ba mutum kadai ba yawwa wanda kuma ita hausa ba ta bambanta ba ta ji kuma yawwa idan akuya ce ka ce waccan akuya in mutum ce ma waccan matar ka gane kuma sun yi gwari amma wajen wanda wacce a duka alarwati man ake jefa musu shi yasa ce maka wa man tamada bi haddamu ka gane idan wa man tamada aka ce in malam bahaushe ne kawai zai ce maka wanda tamada ya zarce to sai aka ce biha to kaga dole a koma baya ce wacce ai ai babu wanda jini ya zarce masa sai dai wacce sai dai wacce jini ya zarce mata wa man tabada bi haddamu matar da jini ya zarce mata tun da ya zo bai ɗauke ba balagar kamsata ashar yaumin to za ta zauna kwana goma sha biyar ba sallah ba azumi ba yin jima'i tun da ya zo bai ɗauke ba ta jira kwanakin da ta saba kwana uku hudu bai ɗauke ba shida bakwai takwas bai ɗauke ba goma sha ɗaya sha biyu to ta kai kwana goma sha biyar ba ta sallah sun sannan daga kwana goma sha biyar ya cika hiya ita yanzu ta zama mustahabatu mai jini istihaba ta taɗa har za ta yi wankan haila da wannan jinin in ya cika sha biyar bai ɗauke ba wata sumu to madalla Allah ta an je ta to madalla wata sumu za ta yi azumi wata salli za ta yi sallah wa ya ce ha zaujuwa mijinta zai zai ke mata ga ɗan galuku yana gaishe ka alai na sur khalifa a daga masa hannu wa ya ce ha zaujuwa eh haka suka gaya mu a mijinta ya zai ke mata zai zai ke mata to salli wato ta dada haru in eh ko oho ba sai ba waye ke zuwa wani eh ita ce a mijin zai zo mata yawa in karatu ne yadda aka kawo siyaqul jumlati zawjuha shine fa'ilin yati wa ƙoran ya ce muka yati ha rizku ha ai ba rizka ha yace ba ko ba mafi ba ne rizku shi ne fa'ili rizku ha arzikin alƙaryar nan ya ati ha yana zuwa mata min kulli makani ko ba haka ayyata ce ba ya ce rizku ha ragadan ko to ya ti shi ne fi'ili fi'ili mudari'i in ka ce a tashi ne ma ya zo ya ati yana zuwa to zaujuha shi ne fa'ilin yati haɗin damirin matar ne zaujuha mijinta yati ha zai zai ke mata shari'ar musulunci ita ba ta san tulaka ba miji shi yake bin ɗakin matayensa ko ko ba ka gane ba daga waya aka san tulaka shari'a ba ta magana da tulaka tana magana da ɗakin matar aure yadda manzo Allah ya rayu a gidansa matayensa tara kuma bin ɗaki yake bai yi turaka ba har ya bar duniya to akan wannan aka gina shari'a saboda haka mijin ne zai je mata in matansa biyu uku ne ma an ya tashi daga nan zai je amma zuwan kinaya ne na jima'i ai ba duk zuwa ne ake saduwa ko tana jinin haila ai dole zai je mata kwana amma babu damar yin jima'i to amma nan zuwa da ake magana ko zai kewa din kinaya ce ta jima'i mijinta zai iya saduwa da ita duka ba laifi bane a cikin wannan jinin in dai ya cika sha biyar kuma ta yi wanka to ta tsarkaka inda za ta yi sallah ma za ta yi azumi da wannan jinin kuma za ta sadu da miji wai zan kada damun nufasa idan jinin masu haihuwa ya ɗauke jinin biki wa in kana qurbal wilada ko da ya kasance kusa da aihuwan ne Allah ya ce maka walau fi yawmil wiladati fa idza qada addam yawa yace ko a ranar da ta aihu ne nan ko yace wa in kana qurbal wilada ko da a kusa da aihuwan ne ta aihu da safe bayan azhar ta jinin ya dauke shi ba ma kwana ɗaya ba to in gita salat ta je kai wanka na biki wa sallat ta kama sallah da jinin haila da jinin biki ba su da iyakan kankanta la hadda li aqallil haidu to haka nan la hadda li aqallin nifas ta aihu yanzu yanzu jini ya dauke kawai sai ta wanka ta samu wa in ta ma da bi haddamu idan jinin ya zarce mata tunda ta aihu jinin bai dauke ba to jalasat 60 laila ta zauna ba sallah ba azumi ba jima'i kwana sittin shine iyakar jinin biki sun sannan in kwana sittin ya cika bai ɗauke ba igita salar ta yi wankan biki wa kanan musahaba ta kasance mai jinin istihaba tusalli za ta yi sallah da jinin wata subu za ta yi azumin ramadana da na nafila wa tuɗau kuma za a take ta shi ma dai kinaya ce can an ce wa ya ti ha zaujuha sannan kuma yake wato da duk ma'anar su daya alhamdulillah masha Allah barkan ku dai ina lafiya kun manta mun ce 11 za mu dinga zama mun ko ko da baka na ka fada to baka na alhamdulillah 11 zuwa da rabi yau ma mun dan jinkirta da yake yawanci ba ku fito ba to alhamdulillah sai baka da fitowa kai na ka samu wai baka baba garwa ne abokin ibi sai ne yawa hashiyatul adawi ma da kudi ya zo a amma ba da kai mun kafa na babu ya lalle kai sabu a farko farko to ina ne hashiya saba'in da tara to ina za mu tashi hashiyatul adawi wali taubati shurudun salasa mala yake tuba tana da sharuɗa guda uku na farko malam musa a murna dalar ka koli alana kai kusa kusa ganin kuna mana jiba wali taubati shurudin salasa tuba tana da sharuɗa guda uku al'awwalu sharaɗi na farko annadamu alama maza minhu yin nadama yin da na sani abu sa abin da ya shuɗe minhu na zunubin shine mai azare ta maka wannan annadamu alama fata da ma fata da ma mazuwa duk abu ɗaya ne abin da ya shuɗe minhu na zunubi abin da ya wuce min ma'asiya to minhu shi damirin na mai zunubin ne abin da ya shuɗe minhu na mai aikata zunubin abin da ya wuce min ma'asiyati na saban Allah liri ayati haƙƙin Allah ta'ala domin ya kiyaye haƙƙin Allah ta'ala yin nadamarsa shi ke nuna ya kiyaye haƙƙin Allah cewa da gaske ke yi tuba zai yi amma in babu nadama to ai babu ma'ana tuba saboda manzo Allah yana cewa annadamatu taubatu a hadisi ai sanan dama ita ma tuba ce dan ita ce sharadin farko famman taraka al-ma'siyata min ghairi nadami duk mutumin da ya bar aikata sabo ba tare da yayi nadama ba to la yakunu ta'iban ba zai zama mai tuba ba shar'an ga shari'a irin irin tuban shata dan jarida ya tambaye shi wai ka tuba da shan giya ne sai ya ce iya wacce zan sha ce ta ƙare iya wacce Allah ya rubuta mun zan sha ta ƙare to yanzu a da akwai nadama su ji eh wannan a gidan TV na NTA da gidan NTA Maiduguri suna sa hirarrakin da aka yi da shi ana masa tambayoyi iri-iri a ciki a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa sai ɗan jarida aka tambaye shi wai ana raɗe raɗin cewa wai ka tuba da shan giya gaskiya ne sai ce iya wanda Allah ya rubuta mun ce ta ƙare wanda zai shace wanda Allah ya rubuta mun ta ƙare to amma ba mu sani ba zai iya yiwa ya faɗi wannan a zahiri amma a zuciyarsa ɗin yana nufin ya tuba ne yawa har yanzu ba za mu yanke masa ƙauna ba yawa tun da dai ya daina sha a ƙarshen rayuwarsa kuma an shaida har ma ana mata tambaya kuma ya tabbatar da cewa iya wanda Allah ya rubuta masa sai ta ƙare to muna kyautata zaton watakila har a zuciyarsa ya yi nadama amma dai bakinsa a lafazinsa bai bayyana nadama ba ya tunda abin da zaka sha ya ƙare ko kana so ma dole zaka bai ko to amma mala ce maka faman talakal ma'asiyata min gairi nadami duk wanda ya bar saɓon Allah ya daina yi zina ne cata ne shan giya ne da sauran ayyukan sako amma ba tare da yayi nadama a zuciyarsa ba la ya kunu ta'iban shar'an baya kasancewa mai tuba ga shari'a bai zama taubatun nasuhu ba wa kazalika haka nan man nadima alaiha wanda yayi nadama akan zunubin bi kauna da mu kasancewa ta adarrat bihi ta cutar da shi badani a jikinsa yana shan giya sai ta samu masa ciwon koda ko hanta sai ce ka da na san haka giyan nan za ta kai ni lahira da wuri aida aida ban sha ba to wannan ba su bayi ba da ya tuba ne akan cutar wanda za ta yi masa a lahira ka gane yayi nadama kai da ashe ban sani ba ashe haka zunubin shan giya yake da ya wa'azi Allah ya tsine mata ya tsine wa mai shanta ya tsine wa mai dakunta ya tsine wa abin da aka ɗauke ta ya tsine wa kamfanin da ya tsine wa saƙi kalangiya da yake shayarwa da ya ji haka ya ce ai bai sa haka illa ta take ba to in ku haka ne daga yau ya daina kaga ai shi ma cutarwanta ya gani to amma tun da cutarwar lahira ne wannan akwai nadama da tuba a ciki amma wanda ya nadama akan zunubi saboda kasancewar wannan zunubin a darar bihi ta cutar da shi fi badani a cikin jikinsa ko da mazinaci ne yana zina ya ya tuba sai dai ya ɗebo cutar ƙanjamau ya ga zai mutu ya ce kai da na san haka zan ɗebi wannan ciwon ai da ban yi da ban bi mata banza ba da wannan ba da dama ba ne a shari'a amma ai da dama ce a zahiri amma da damarsa akan ta cutar da shi ba akan tuba ba asani sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗan tuba al'azumu yin azama shine niyya wannan yato Allah ya uda na sha ga muku aka ce al'azumu ana nufin anniyatu ne al'azumu yin niyya ala ajisa Allah ya uda ba zai sake komawa wannan zunubin ba fil mustaqbal cikin abin da ake fuskanta a nan gaba daga yanzu zuwa nan gaba har mutuwarsa yana da niyyar ba zai sake komawa ba shine Allah ya ura ya zama bima baki alaihi min umrihi shine al-mustaqbal ya dunkule shi anan as-salisu sharadi na uku al-iqla'u tubuwa ai an zambi gabarin zunubin fil hali atake shine wa ya turka al-ma'siyata shine ya kashi da wannan lafazozin al-iqla'u tubuwa eh daga qala'a ya qala'u iqla'a ismul mazdari ne qala'a ya tumbuke ya tumbuke jijiya a bishiya har da saiwoyinta shi ne kal'ul shagari ko kal'ul bina'i kala'a bina'ahu ya tumbuke gininsa harfan bishan din wanda ya kwaci tegi ya yi gini ba an ce ya tumbuke gininsa ba al'ikila'u fil hali ya tubu gaba da zunubin nan a take sannan idan na hudu ne fairudul mazalima ya dunkule ma kuma ya maida abin da ya zalunta in haƙƙin mutan in ka in amkana in ya samu iko ha to in ba iko kayi sata ka cinye kuma yanzu ba ka da komai kuma kayi nadama kayi niyyar ba za ka kala ba ka tuba shi kuma wanda ka sace masa bai yafe ma ba to aka ce sai ka je ka mayar ashe wata fata za ka sake ce to kai ba ka liji kuma kai wa kasuwanci ka iya ba sata ce sana'ar ka in aka ce dole sai ka mayar wa wancan sannan Allah ya yafe maka to za ka je kai wata sabuwar satar kenan za ka koma ruwa saboda haka ma da maka in amkana in har wannan damar tana nan da zai iya zuwa ya mai da abin da ya zalunta kamar ɓarayin gwamnati wanda suke sace dukiyar baitul mali ai dama ce na wani lokaci ko in darakta ne ko famsak ne ko fito kifa ne ko kashiya ne ai ai akwai lokaci da zai ritaya ko to in ya ritaya ya zo yanzu fansho kawai yake karba ina zai samu kudin da zai mai da miliyoyin da yawa wura a baya idan ciyaman ne ko gwamna ko shugaban kasa ya yi sata ya sauka aka ce sai ya mayar da 'yan najeriya ko 'yan kasa duka haƙoƙinsu ina yake da damar da zai ƙara samun wannan kudin da zai mai da haƙoƙin ai ka ga wannan layin shi shi yasa ce maka in amkana raddul mazalimi da sharaɗin in amkana idan zai yiwu wa illa idan ba zai yiwu ya mai da abin da ya zalunta ba to har yanzu dai kofar Allah a buɗe take fa yarji'u ila Allah ta'ala duk tabaddu'i wa tasadduqi ya komo zuwa ga Allah ta'ala Allah ka sani da abin nan ina da shi zan mayar wa mutumin nan da na zalunce shi amma yanzu Allah ba ni da shi kuma na yi niyyar tuba ko kuma Allah ina da abin da zan mayar amma mutumin da na zalunta ban san a ina yake ba kamar ɓarawo ya san duk wanda ya sace wa kuɗi kamar ɗan kwanta-kwanta a hanya ka tare mutum ba ka san shi ba bai san ka ba ya ciyo kasuwar ƙauye ka ƙwace kayansa da kuɗinsa in kana da shi ma ina za ka san shi ka gane shi ka mayar masa ka ba zai yiwu ba to hanyar da ta rage mafita guda ɗaya ya koma zuwa ga Allah ta'ala littar zaruri da ƙanƙan da kai ga Ubangiji wata sadduki da yin sadaka ya yawaita yin sadaka gwargwada abin da Allah ya hore masa liyar za anu kasumahu domin abokin husuma tasa ya yadda da abin da ya yi masa sadaka da shi sadakar ba tasa ba ce duk abin da ya samu ya kokari ya raba uku ya sadakar da kashi biyu ya samu dan abin da zai ci dai a rayuwa kafin ya je lahira shi yanzu ajiye kuɗi ba nasa ba ne ka gane ai yayi kokari duk abin da ya samu ya raba uku sulusani ya yi sadaka da shi sulusi ya ɗan yi haƙuri da shi ya ci abinci har zuwa lahira abin da ya sadakar ɗin nan ya dinga yin sa da niyyar biyan bashi na waɗanda ya zalunta bayan ya ƙanƙan da kai ya koma ga Allah to wa ya kunu fi mashi'atin layi ta'ala yana zamantowa cikin yanda Allah ya so a haka ma babu garanti sadaka taka da kai da mai tsarki ne ko ba mai illallah ɗayibun la yaqbal illa ɗayiban a haka ma yana cikin mashi'a sai yanda Allah ya so in ya so ya karbi sadakar ya kai wa waɗancan Allah mai falala ne in ba yi da abin da zai sadakar ma Allah yana da falala da yawa zai iya ɗiba a tafkar rahamarsa ya biya waɗancan haƙoƙin tunda da ya yi nadama ya tuba Allah zai iya biya su haƙoƙinsu a falalarsa a tafkarsa ba tare da an ɗebi ladan wannan an yi biyan bashi walmarju min fadlihi mutumin da yake ƙaunar falalar Allah al'azimi mai girma mutumin da koyaushe yana ƙaunar falala ne da rahama to annahu idza alima sidq al'abdi ka sani idan Allah ya gane gaskiyar bawa cewa wannan tuban fata gaske ce da yana da abun nan da ya zalunci mutane zai biya su ya Allah ya gane da gaske ke yi to arda alu ku sama'ahu Allah zai yardar da abokanan husumarsa masu neman haƙƙi a wajensa a cikin falalarsa in dai tana ƙaunar falalar Allah wadda take tana da girma kuma har Allah ya duba zuciyarka da gaske kake yi da kana da shi da za ka biya aka je lahira to Allah zai biya abokanan husumarka daga falalarsa min kaza ini fadlihi daga taskar falalarsa Allah zai biya maka wala haka malai ba wani mai hukunci ga Allah dan me Allah wane ya cuci wane da wane kuma ka biya masa akwai wanda zai ce wa Allah la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar sa akan duk abin da ya aikata wahum yas'aluna mutane ne ake tambaya in sun yi laifi to alhamdulillah ko ko muqalafa wa ja'ala wa akaza min kalami shaiki ko wa ukiza ana yin ruko min kalami shaiki daga zancen shehu ibnu abi zaid al-qayrawani anna zunuba qismani daga wannan jumloli da ya kawo a baya ana gane cewa abin da yake bayani akai su dai zunubai iri biyu ne faga'ira wa kaba'ir akwai ƙanana su ne allaman wa kaba'ir akwai manya-manya wanda zuna yaji ta dubu da kaba'ir al ismi wal fawahisha illa allamam allamam sune as-saga'ir wa qad basana al-kalam alaiha amma mun riga mun shimfida zance akan bayanin wanne ne kabira wanne ne sagira wanne zunubi da wanne zunubi ne kaba'ira wanne zunubi da wanne zunubi ne saga'ira mun shimfida zance akan su fil kabir cikin babban littafin wannan din karami ne takaitawa to alhamdulillah in kana so ka je wajen babban a can za ka samu shi buɗaɗɗen zance nan a takaitar wannan karatun yan firamare ne
tambaya a su masa in yi mamun tambaya ce yana zo makaranta wai a kasa ce wato akwai kwamfan mahaifiyar salifin akwai goldin ta sai ya sace goldin to
kuma tana kusa ba su da lafiya wayo Allah bai da sai tausayi sai sai sai kafa jari da abu kuma ya yi kusa tofa
to matar kuma ta riga ne a rubuta takarda Mm.
sai magada haka ɗan uwan mahaifiyarta ɗan ma da mahaifiyarta eh to shi ne ya yi da dama wani yana son ya mai da kotun ya zai yi to kotun zai nemo kudin su ya yi mayar ya ce ga kayan su Eh.
kuma wai ya zai yi eh ya fi saboda gwal shi ne wanda kimarsa ba ta faduwa idan da kuɗi ne to akwai shuba a ciki in kuɗi ne na wancan lokacin zai iya zama yanzu kimar kuɗi yanzu ta faɗi in dubu ɗari ne a da alal misali to dubu ɗari na shekara goma ya kai miliyan ɗaya na yanzu kimarsa ta linka kusan sau goma amma shi gwal yana nan shekara goma da ta wuce sisin gwal dubu goma sha biyar dubu sha bakwai haka haka ake sayar amma yanzu kusan dubu hamsin to in ya je ya siyo gwal ɗin da ya kai wannan zai ji a jikinsa wajen saya sai ya kawo ya ba su in ya so su sayar sai su raba gado in ya haka ya kubuta insha Allah wani Tun- kuce mai tara da wani a wannan ta zama shubha mai risala ya kawo wala ya ɗibu liga sibil mali ribhuhu na hatta ya rudda asalul mali to ribar dukiya da mai kwace ko ɓarawo ya ci ka gane ai ba zai zama halal gare shi ba sai ya mai da asalin kuɗin ka gane mai da asali riba ta zama tasa amma a ƙarshe mai sala ya ce maka walau ta sadaka biya a habu ilaina ita ma ribar da zai yi sadaka da ita da shi ne muka Eh, ah, gudun gudun duniya ne yawwa saboda duk yadda za ka yi ba za ka ce ba za ka rabata da shubha ba ba za ka ta halal mai zalla ba tunda ba da izinin mai ita ya je ba bal mai ita din ma yanzu ta mutu in ya da da kuɗin ma ba ita za ta mora ba daman shi ma ce da mai shi tana nan ya ce da babu ka kasace in ya je kuma yana da kuma ya ce zai yi mayar wannan rigima wai za a yi za su ce dukkan dukiyar mu ta su ce a yi mana duka za su ce ai ai da kuɗin wasu aka biya kawai ya sayi gwal wato hikimar da zai yi idan ya sayi gwal din na wanda ya ɗauka na kakar tasa tana jinya sai ya tun da an ce akwai uwarsa a ciki kuma tana raye a cikin magadan kakar sai ya je ya samu uwarsa tun da ita ma ɗaya ce daga cikin magada ka gane sai ya hikima ya ce a kar ma ya gaya mata duka ya ce wannan gwal ɗin wanta ne wanda ta bani ajiya kawai ya ya rufe a haka ya fi masa sauki gudun fitina
ya lokaci bayanin da yake ba a lokacin duka sun san sun kimanin hadin da ake san ya bata na bi dai su akan an sace ne eh kawai zai ce shi ne ya ɗauka kuma ga shi ya dawo da shi amma kada nuna da shi ya yi jari kawai ya fi sauƙi a ya za su gani ina ne askari shi dai yanzu yana da dama tun da Allah ya sa yana da kuɗi ya dai ya sayo gol ya sai hikimar da zai yi ya mayar musu kayan su shikenan kuɗinsa ya zama shubha amma inda inda mayar ba to haramun ne abin da yake cido in wani kuma wanda bi san zuciya ya gani ba shiru za a ji kuma shi da sanadi ka ga bai biya ba tunda ba hannunta kamar ba ita tana kabari ɗari biyu da ashirin da nawa ina za mu tashi to wa'arin akwai ɗalaƙul ar min yi asinniyu minhu min yi albidi'iyu min ɗalaƙi to akwai arin anhuma akwai wanda yake abun kunya ne gare su su biyun duka ka gane ai abin da yasa ya kawo anhuma bai ce bainahuma ba zai iya yi wa ita ta nemi a sake ta to ba ta kyauta ba to na zai iya yi wa shi ne ya gaji da ita ya sake ta shi ya sa bai ce maka bainahuma ba anhuma kasa gira kamar kalamar yari wanda bata balaga ba bata fara jinin al'ada ba ya aura kuma sai ya sake ta a wannan halin ka gane ai to wannan yayi abun kunya ba za a ce bid'a ba tunda ba a cikin jini ko a duhurul masisi ya sake ta wada ma bata jinin bai kyauta ba ai tunda ka aure yarinya kowa ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa duk wanda aure yarinya karama ya san reno ya auro dole ya haƙuri da yarinta da shirme da rashin hankali to da ka zo ka sake ta ba wanda zai ga laifinta duk irin abin da ka faɗa ta yi ma za a kai dai wannan ba mutumin kirki ba ne dama yarinya irin wannan yaushe kake tunanin za ta ma yadda kake so ko me aka ce ta yi in ka sake ta to kai ne mai laifi ka yi abin kunya yi to to da kamata a sake ta ba kurufiya ce to shi kenan magana ta ƙasa waliya isati da wata ta ɗaiɗe ƙauna daga zuwan jinin haila wallahi ya isi na minal mahidi ita ce aliya isa waccan sagiya ita ce wallahi lam yahidin da waɗannan waɗanda ba su fara jinin haila ba duka Allah ya kawo su a suwatu dalaki ma? ne masa ake? me za masa? to yana nan ka ce yana bacci kalbi kalbi na? eh saki ya tabbata waɗancan duka da muka faɗa duk wanda aka yi saki ya tabbata sai dai wanda ake tilastawa ko ne a tilastawa wanda aka sake cikin jinin haila amma sakin yana nan da na sunnar da na gidi'an da na aru din duka saki ya tabbata amma dai in na bid'a ne an yi bid'a in na abun kunya ne an yi abun kunya amma saki ya tabbata wa zahiratul hamli da mabayyaniyar ciki wacce cikinta a bayyane ka yi haƙuri ita aihu mana amma in ka sake ta ba za a ce ka yi bidi'a kuma saki ya tabbata wa gairin madukuli biya da wanda bai yi kwanan aure da ita ba ko tana jinin hailan ka sake ta ba laifi ba ne ba ka yi bidi'a ba amma dai ba ka kyauta ba ko da cikin jinin hailan ka auro ta kuma jinin bai ɗauke ba ka sake ta haila ma ba ka take ta ba wani zancen idda a tsakaninku kuma ba za ta yi ciki ta zo ta ce kai ne kai mata ba ni da na aure ki ko takun ki bai ba ai na suka samu ciki da ni kaga ba wannan rikicin summa sannan sarihuhu mabayyanin sakin a kowanne nikahu a dalaku sunna da dalakul bid'a da kuma aru din akwai lafazi wanda yake mabayyani shine asarihu wanda idan ka furta shi kawai matarka ta sauka wamma ya tadammanu lafzuhu da kuma wanda lafazin sakin yake kunsar sakin lafazin da kai kalmar da ka furta ya tadammanu tana kunsa bi ma'ana tana da harshen damu tana iya daukan saki tana iya daukan ba saki ba shine ya tadammanu lafazin lafazin sa yana kunsar saki wa idlaqu duka waɗannan sakkuwar ko sakin auren da yayi wahidatan saki ɗaya ne illa an yanzu aksara sai dai in yayi niyyar mafi yawa daga ɗaya kamar yadda ake faɗa ko na sake ki kawai mutum ya zo ai da sai ɗaya ko biyu ko uku ba to wannan lafazin yana nuna saki ɗaya ne sai dai in a zuciya sai yana nufin sama da ɗaya ne ya ce na sake ki amma a zuciyarsa saki uku yake nufi to ya yi bidiya kuma saki uku ya tabbata fahimtar da iradata ɗalaƙin in ya yi da'awar iradata ɗalaƙin wilada yana nufin naƙudar aihuwa ne ka gane aka ce a ɗalaƙu a ɗalaƙu naƙuda eh sai ibrahim da aka ba a cikin faidul ahmadi sun malamma ja a haɗalaƙu lokacin da naƙuda ta zai kewana na amin za ka ji muna karanta a faidul ahmad sun malamma ja a haɗalaku ai ba ɗalaku aka ce amma an ba wasali duk ɗaya ne musamman a rubutunmu mai lantsage da haɗalaku da haɗalaku in ba wasali duka ɗaya ne to wajen furtawar ma za a iya canja harshe da aka ce to wane ya saki mata zai ce a'a ni fa maganan naƙuda nake yi ba maganar saki ba shi ne ilidda iradata ɗalaƙil wilada in yayi da'awar shi yana nufin ɗalaƙudin ba na saki ba na aihuwa na kuda yake nufi aunin wasaƙin ko yana nufin ya sake dabbarsa ne daga dabaibayi eh kai ku je ku saki dabbobin nan ba ana faɗa ba ko aka ce kai kwana biyu ban ga akuyar ina akuyar ka ne ai na sake ta yana nufin ya kunce ta min wasaƙin daga dabaibayi daga turke ta tafi kiwo yana da mata yana da akuya a ɗaure a gidan da ya yi magana saki aka ce a ka saki wata ka ce a ina nufin na kunce akuya ta ne ɗallabtu menene shati minal wasaƙi na saki akuya ta ne daga dabaibayin nan to malam ya ce wukifa ala qarinatil hali za a tsayar da hukuncinsa a busa ribanyuwar halin da ake ciki sai a duba matarsa tana naƙuda ne a lokacin eh magana da ya faɗa da ya ce shi ba sake yake nufi ba yana nufin naƙuda ne to a duba matarsa naƙuda take yi in tana naƙuda shi kenan an yadda naƙuda yake nufi ba take amma in ba wani alamar naƙuda to ƙarya ne matarka ta so ko kuma ya a shi ya saki akuya ta ne min wasaƙin daga dabaibayin da ya mata sai a duba kafin ya furta din akwai akuya mai dabaibayi da ya kunce in akwai to shi kenan matarsa ba ta so ba sakin akuya yake nufi ba sakin aure ba yago to to shi ke tashi da gani iyal ya je kai kaga ka san wannan ina fata an gane wuce fa ala qarinatil hali eh wa kinayatun akwai saki na alkunya bayan sarihu shi sarihu mabayyani zahirin lafazi wannan kuma kinaya alkunya abinda aka faɗa da babu lafazin saki a zahiri amma kuma yana ɗaukar saki zahiratu ita ma kinayar akwai zahira daidai take da sarihi kamar a bayyana ka ce ka sake ta ka khaliyatun kamar ya ce mata wofi kaga babu kalmar talaku a ciki ko ko saki wa bariyatun ko kubutacciya wa ba'inun ko yace mata manesanciya wa battatun ko yace mata yankakkiya batta wa batlatun yace mata abar yankewa eh kamar batulu ne duka magana ce ta yankewa ko wa haramun aike haram ce wa habluki ala garibiki yace igiyar aulanki tana wuyanki ko da bai kira aulan ba igiyarki tana wuyanki to wannan kaga duka a zahiri babu abin da ya kama da da'un da lamun da kafun a cikin lafazin zahirinsa babu kalmar saki a zahiri ai babu dalaku babu anti dalikun babu anti mudallaqatun babu abin da ya kama da saki a cikin zahirin lafazin to amma ma ya ce wal mashhur qawli mashhuri waɗannan lafazozi guda biyar annaha salatu dukkan su saki uku ne amma filma da kuli biya cikin wanda ya kwana aure da ita inda har ka take ta kajiyar da take sai ka mata banza to kana nufin saki uku ne saboda abin da kaji banza ne kai a wajen ka ma ba to ta saku saki uku wala tuqbalu iradatu duniya ba a karban nufin ƙasa da saki uku in yake eh sakin yake nufi amma saki daya a a ina wannan lafazojin ai masu nauyi ne banza maka ce woji eh manesanciya kubutacciya haramu kuma duk ya tsaya a saki daya ba a karɓar iradatu duniya wai yana nufin koma bayan saki uku ne wala adamu iradati talaqi wala rashin nufin saki in yace shi ba saki yake nufi ba ba za a karba ba sakin ma uku ne ba za a karba kasa da uku ba kana cewa kai ba saki ba ne wala alam iradatu iraki duka ba za a karba ba wa yalzamu fi gairiya amma fi gairil madkuli biha sai ba ya ta maka fil madkuli biha ba to damirin yana komawa gare ta ma nawahu abin da yayi niyya na sakin yalzamu shi yake lazamta fi gairiya cikin wanda bai yi kwana aure da ita ba an ɗaura musu aure bai take ta bai mata banza ko woji ko haramu to batun ya ce ba saki ba ne wannan bai taso ba sai dai za a karɓi abin da ya ce yana nufi in ya ce saki ɗaya ke nufi to an ɗauka saki ɗaya ne in ya ce ukun ne ukun ne amma maganar ba saki ba ne wannan ba ta taso ba a'a in dai ka gaya matarka wannan kalmomin ko ka take ta ko baka take ta ba ta saku sai dai in ka take ta saki uku ne in ba ka take ta ba ka gaya mata to za a karɓi mana wahu abin da ya yi niyya in saki ɗaya ne to an karɓa in ka ce biyu ne biyun ne in ka ce uku ne tunda ba ka take ta ba kalkul'i kamar kul'i da yawa matarsa shi ma saki ne amma za a tambaye shi to saki nawa kake nufi eh in kai shiru baka ce komai ba saki ɗaya ne in an tambaye ka jawabi ka ce biyu ne biyun ne in ka ce ukun ne ukun ne to alhamdulillah sai ne kamar mutumin da matar sai wani abu haka ta tafi unguwa da sani da ya dawo ya kafa mata yadda ce in ta sake fita a bakacin aurenta eh ta sake fita shi ke nan a bakacin aurenta ai sharafi ne kuma kallon shi a sai ne sai dai in yayi niyyar fiye da ɗaya shi ma shi ma ana karɓar da awarsa a cikin adadi yawwa in dai bai niyyar sama da haka a ɗaya ne shafi tun da na eh ba'inu ya nesanta ta manesanciya kamar ba'inatun ya ce maka ba'inu sakin ne ba'inu manesanci ya yi nesa ɗaya ba a kusa yake ba biyu ba a kusa yake ba amma uku ba aina da nisa to shi yasa aka ce saki uku saboda ya kira mai nisa mai ahalar ya zo shafi na 60 da nawa sittin da hudu ina za mu tashi wa man shakka fi hadasi wanda ya shakka cikin samuwar hadasi au najasatin ko kuma samuwar najasa a jikin tufafinsa ko a gurin yin sallah yana sallah sai ke kwakwato ni bayan alwalad nan tawa anya ban yi tusa ba kuwa na yi tusa ko ban yi tusa ba ko na je na yi fitsari ko ban yi ba ko kuma tufan nan nawa mai najasa ne ko babu najasa fa tafakkara fi salatihi sai yayi tunani a cikin sallarsa kalilan kadan thumma tayaqana taharata sannan ya hakikance da yana da tsarki to fala sai alai ba komai a gare shi abin nan da da kira mu wancan yaron mai kujera malam wancan yaron mai kujera in dai yayi yaqinin tsarki kuma tunanin nasa kalilan kadan yayi bai bai bai dade yana yi ba to fara shi alai ba komai a gare shi wa manil tafata wanda yayi waiwaye dama ko hagu fi salati a cikin sallah sahiyan da mantuwa fala shi alai kai babu komai a gare shi na sujjada qabli ko ba'di tawaye tawaye ta sayarwa ce to je ka fala shi alaihi ba komai a gare shi wa in ta'ammada idan ko ya ganganta kallon dama ko hagu fa huwa makaruhu wannan yayi makaruhu wa in istadbara alqiblata amma in ya juya wa alqibla baya a waiwayen nasa ya wuce dama ko hagu to qada salata ya yanke sallah jiya mun karanta babi guda a littafin riyadu salihina da yake magana akan wannan hukunci na waiwaye an na gaya muku cewa dama ko hagu ake nufi shine il il il tifati in ya juya ya kalli yamma to wannan ya juya alqibla baya qada'a salata kawai ya yanke sallah wa man salla bi hariri wanda ya salla da tufa na alhariri wanda aka haramta wa namiji musulmi daurawa yana namiji yayi sallah da tufa na alhariri au bi zahabin da biyar ko yayi sallah da zinari a jikinsa yana namiji da aka haramta masa yin ado da zinari yana da zobe na zinari ko agogon zinari ya yi sallah au saraka fi salati ko ya yi sata a cikin sallah ana sallah a sauran sallah ya yi wa wani sane ko ya ɗauke wa wani waya ya sa aljihu a wani zara muharraman ko yana sallah ya yi kallo na haramun wata mata ta zo wucewa shi da aka ce ya dinga kallon goshinsa inda yake sa goshi a ƙasa ya daga kai ya kalli matar mutane tana wucewa wa huwa asi wannan yayi sabo a dukkan wannan ayyukan guda hudu tufa sallah da alhariri ko sallah da zinare ko yin sata a cikin sallah ko kallo na haram ya aikata sabo wa salatuhu sahiyatu sallata ingantacciya ce zunubin satar yana nan ita kuma sallah tana nan ko ba lada dai ta sauke masa farilla ba za a ce bai yi sallah ba amma dai lada ne dai zai yi wuya tunda ka aikata samu a cikin sallah to alhamdulillah sai me Allahu alwazihu shafi na nawa تمريني لا لا نعم تاشي التمريني لا تقص شافي لا 30 دبيار كينا تمرين في الإرادي زي ما قد جربوا أتكل الإرادي أكم abubuwan da suka gabata a baya alifun shine na farko kenan namuzajin uridu an yi hadurar kadin uridu ina nufin ko ina so wata uridu ana kamar uhibbu ne ina so an yi hadurar kadimu hadimi ya halarto ka buga waya ka gaya wa matarka a tuno min wani wannan hadimin nawa ko yaron nan nawa ina so hadimi ya halarto ibana ya zo to uridu din nan fi'ilul mudari'u shi fi'ili ne mudari'i in ka ɗauko uridu fi'ilul mudari'un dan ba ta waye arada ban kace arada shine fi'ili madi uridu kasancewar alif ahadul aharusul mudari'a al-arba'a na alaitu uridu turidu yuridu nuridu su ne guda hudu uridu turidu yuridu nuridu to an samu ɗaya daga cikin uridu an ya to fi'ilun mudari'un ne an din nan harfu nasbin harafi ne na fata an na kuna fa sai an ya kuna min al-muflihina ai ya kuna an din mai hamza fa ba mai ainun ba wannan suna take shiga ba ta shiga fi'ili eh suna take shiga sai cikin alamomin suna anillahi anin nasi anil ma'i yawwa ko ma me da in kaga an to suna ne zai biyo baya mai ainu amma in kaga mai hamza to fi'ili ne yake biyo bayan ka gane ai wa wa umirtu an akuna an akuna akunu ba fi'ili mudari ba wa umirtu an akuna min almuslimina ko yawwa mai hamza fi'ili ne yake biyo bayanta mai ainun suna ne yake biyo baya kuma mai ainun harful jarri ne tana cikin huruful jarri wanda suke yi wa suna kisra anillahi anin nasi anil baiti anil masjidi duk sunan da zai biyo baya kisra yake dauka wancan mai ainun kenan amma mai alif wannan fi'ili ne yake biyowa baya kuma fi'ilin mansubi tana cikin nasibai da suke wa fi'ili mudari'i fata na fata an gane saboda haka an ɗin kasa hausawa su ba sa bambanta ainihin da hamza eh yawa duka ɗaya ne duk an zai ce ma sai dai in ka sani makaranci ne kai ka san baki to ka san gurin ainihin ne ko gurin hamza ne laraba ne suke bambance harafin ainihin da kuma hamza ɗin amma shi ba wace duk an zai ce ma an an ɗin nan harfu nasibin ya hadura shi ne fi'ilin muzari'un mansubun bi an wanda aka masa fata'a saboda an tashi ge shi alkhadimu shi ne fa'ilun marfu'un wanda aka jinkita shi a can ƙarshe uridu an yi hadura alkhadim uridu ina so alkhadimu hadimi an yi hadura ya halarto shi ne fa'ilin ya hadura ɗin alhamdulillah saura na biyu sai me na nawa ɗari da sha nawa to ina za mu tashi na shida to ba a jumlatan fi'iliyatan ka sanya ko ka ajiye jumla fi'iliya wadda take falawa da suna fi'ilu ha mudari'un amma fi'ilin ya zama mudari'i ne ba madi ba ba amri ba to yawwa to wato ba'il af'alal atiyata ka sanya fi'iloli masu zuwa fi jumalin tammatin a cikin jumloli cikakku ma'a ittisaliha bi wawul jama'ati marratan tare da saduwata da wawul jama'a a marra ta farko wa bi ya'il mukhadaba ukhra da kuma saduwa da ya'ul mukhadaba a marra ta biyu na jiya ba ya sha maka ma ittisala da alifin isnaini wa alifin isnataini to wannan ba alifin isnaini ko isnataini ba a'a wawul jama'a ne da kuma ya'ul muqadaba ga fi'ilolin ya qara'u ka gane ai kamar ka ce marartu bi zaidina ko sai ka ce ya qara'una kaga ka sadar da ita da mai wawul jama'a marartu bi zaidina ba za ka ce zaiduna ba saboda ba'ul jar na wuce bi zaidina ta wajen zaidoji da yawa ya ƙara'una suna karatu kaga ya ƙara'u ne amma ya sadu da wawul jama'a yarkabu ko? a to akwai maganar yawul mukaɗaba marartu bi hindin ta ƙara'ina na wuce ta wajen hindu tana karatu ba za ka ce ta ƙara'u ban ka ce ta ƙara'u da namiji kake kana karatu ta ƙara'ina za ka ce tana yin karatu ko yarkabu shi ma haka za ka gina sai ya zama yarkabuna da kuma tarkabina da ya kafu shi ma ya kafuna ko ya kafina yastas abu yana da wahala daga asabu to yassas abuna kenan ko yassas abina yunazzifu yana tsabtacewa sai ya zama yunazzifuna ko kuma yunazzafina sai yasta inu yana neman taimako ko yasta inuna da yasta inina idan mace ce to alhamdulillah to ne akwai mulhatun da irabi ina da kan mulhat mulhatul irabi a fasali na nawa a farkon fasali ne eh babun fil ismil mufradil munsarifi na kasan shi ko na bayansa babun asma'i sitta al-mu'talla to karatu ya fara nisa asma'ul kam kam ne ba su yake maka sita yawa su a wajensu in karatu ya yi nisa a sama'u sitatu ne ba a sama'u kamfatu ba mu biyar muka sani ba a buka a kuka sai hamuka sai fuka sai zumali ai su muka sani a sama'u kamsa to za ka ji ƙarin na shida asma'ul sittatu sunaye babu asma'ul sittati al-mutallati ga ƙari na sifa wanda ake musu illa saboda wawdin da alif da ya idan rufu'a ne ba wa ake masa ba abuka to ai waw harful illati ne idan fata ne ba a baka alif ake sawa ba shi ma harafi ne na illa in kisra ne ba ya ake sawa ba a bika ita ma harafi illa da duk yanda kai ba za ka raba shi da illa ba ko wau ko alif ko yaɗin saboda haka ya maka ta'arifi da al-mu'tallati a bari wa illa sai mai farko wa sittatun tarfa'uha bil wawi fi qawli kulli alimin warawi wan nasabu fiha ya ukhayya bil alif wa jarruha bil ya'i fa'rif wa atarif وهي أخوك وأبو إمرانا وذو وفوك وهم أثمانا ثم هنوك سادس الأسماء فكذي قال سيدا هموك أي هنوك shine sadisul asma'i din wanda baka san shi a asma'ul kamsati ba thumma hanuka sadisul asma'i fahfaz maqali hifzazi zakai malaka wasittatun sunaye guda shida tarfa'uha kana mata rufu'a ne bilwawi da waw in suka fado a fa'ili ko a na'ibul fa'ili wanda suke buƙatar rufu'a eh to tarfa'uha bilwawi zaka mata rufu'a ne da waw da waw din ake ganewan wannan sunan rufu'a ne da shi saboda da ƙarshen kaulasan ne wanda yake mabuni la mahalla lahu min al-irabi abuka hamuka abaka hamaka abika hamika duk dai ka ka zaka ce to ba da wannan kaulasan ake gane al-irabi ba da waw da alif da ya kana masa rufu'a ne bil wawi da waw fi kauli kulli alimin cikin faɗin dukkan wani malamin nahawu wa rawi da dukkan wani mai rawaito zance na nahawu in kuma ka hau sama dukkan wani malami na kowane fanni dole ne ya yi wa wannan suna rufu'a da wau wa rawi da dukkan wani mai rawaito hadisi a cikin ruwayarsa dole in ya tadda wannan sunan da rufu'a ya yi masa rufu'a da wau ba ma a ɓangaren nahawu ba fi kauli kulli alimi wa rawi cikin faɗin dukkan wani malami da kuma marawaici wannan subu fiha fata'a a cikin waɗannan sunaye guda shida ya ukhaya ya kai dan uwana ana masa fata'a ne bil alif da alif daga abuka sai koma abaka ra'aitu abaka ko in ka ce ja'a abuka ja'a fi ikilu madi abuka fa'ilun marfu'un وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة نعم ومن كتي رأيت أباك رأيت فيل وفائل أباك فاء مفعول به منصوب وعلامة نزله الألف لأنه من الأسماء الستة أنا مصفت أنا بالألف دا ألف وجمعها كسرا وأن سنايه أنا مثل كسرا أنا بالياء دا يا فكتي مررت بأبيك na wuce ta wajen babanka biliya'i da ya ake masa kisra ya ce fa'arif ka san haka wa kuma ka yi furuci a gaban kowa ka ji tsoro ka ce waɗannan sunaye ga yadda ake musu lirabi in rufu'a ne da wau ake musu in fata'a ne da su da alif ake musu in kisra ne da su da ya ake musu ka sani kuma ka faɗa wahaya waɗannan sunaye guda shi da in baka san su ba su ne a kuka shi ne fara da abuka ba saboda waka a kuka ɗan uwanka wa abu imrana da shi ne abuka ɗin buƙatarsa dai ya samu abu ɗin da a ko ma da yaya zo tun da tun da dai a waka ne wa aku imrana da ɗan uwan imrana shi ne a kuka wa zu da kuma zu don ba ake zu malin ba saboda mutane sun fi son kuɗi sai ake dangata su da kuɗi zu malin amma ba sai malin din ba eh ko zu zu maradin zu ilmin wa fauka kulli zi ilmin alimin kaga anan an masa kisra da ya saboda mudafu ilayhi ne fauka mudafun kulli mudafu ilayhi zi ya zama na'atun kulli wa fauka kulli zi ilmin to kaga zuɗin ne amma da yake ya zo a ɓangaren kisra sai aka masa ya shine alamar kisra to shine ne ce maka wa zu da zu in ma zu malin ne in ma zu ilmin ne in ma zu maradin ne duka dai sunan da biyo baya kisra za ka masa wa fuka da bakinka ka gane aka ce faka mai ahalari da ta maka sadda fahu sadda ya toshe fahu bakinsa to ai faɗin fahu maf'uli ne saboda aka masa fata da alif ka gane ai sadda fahu ya toshe bakinsa to amma anan saboda rufu an ce maka fuka mun samu nawa guda hudu wa me wahamu da hamuka sulikinka wahamuka da sulikin nan naka usmana usman sai sai suka da sunan Usmanu saboda sai ya kai Imrana Imrana ba nunun bane karshe da alif saboda waka yake sa maka alif din wa hamu Usmana da sirkin Usman shi shi shi hamu din sirki ne aka sai hamu ka sirkin ka shi wasu na cewa hamayi hamayi eh hamuka to tun sannan hanuka sannan sunan hanuka wancananka sadisul asma shine na shidan sunayen wanda mu yawanci biyar ɗinta muka sani abuka akuka hamuka fuka zumali to sai ce maka hanuka wancananka sadisul asma shine na shidan sunayen hafazu makali ka kiyaye zance na hifzu aika hifzu fil zakai ya zama musubin binazil kafin hifza irin kiyayewan zizzaka'i ma'abocin hankali azzaka'u kaifin hankali ka ganin magazi ta zo zudin ne ai amma aka masa kisra da me da ya saboda mudafun ilaihi ne shi hifza din mudafun ne zi mudafun ilaihi majrurun bil idafa sai aka masa kisra da ya hifza zi azzaka' irin kiyayewan ko haddacewan ma'abocin hankali saboda duk inda ka faɗi wannan ba za ta kayi ɓarna ba ka kiyaye shi da kyau in ka faɗi saɓaninsa to za a ma dariya ce ai baka san nahu ba sai ne shi yasa ce ka kiyaye shi irin kiyayewan masu hankali sai ne a iya tulmu shafi na nawa wannan bashar yau ina raji'u ne ga abu ba na gani ko gida yake mubarak aina ka baro man rabi ko ya daidai ba ba ka ba ashe a cikin ne ba ka shafi na nawa ne mubarak shafi na biyar da kawai don mari aka ce da ba ka akwai magungunan da kar da mai ba biyu a kan kamfan littafin na a cikin leda leda guda uku ne ka ce ka ba ka samu ko ka shiga an ka gani akan abin nan ka ɗauko a tiyaran leda haka ya zuba yawwa shafi na nawa na hudu ko na biyar ina za mu tashi man waje da maula huradin minhu kana lahu ما شاء في هذه وهناك في النعم به اتكالي فقد في كل ما صعب مفتاه ما أن سد منه لا من الأمم من فضل الله من فضل الله لنا الإيجاد من عدم والهي والنطق والإسلام من نعم من ولد مولاه duk wanda ya samu ubangijinsa ka gane ai radin ubangijinsa yana mai yarda minhu gare shi mutumin da ya mutu ya je wa Allah a lahira Allah ya yarda da shi kana lahu ma sha'a ma sha'a duk abin da yake so fi hazihi a cikin wannan rayuwa ta duniya kana lahu zai kasance gare shi wa hunaka kuma ai ma sha'a fil akira abin da yake so a can shine hunaka a lahira zai kasance ga ni'ami cikin ni'imomi wato duk wanda ubangijinsa ya yadda da shi to duk abin da yake so a rayuwar duniya Allah zai yi masa wa hunaka a lahira kuma fil ni'ami zai kasance a cikin ni'imomi bihittikali ittikali dogaro na kamar tawakkuli ne ya tabbata bihi ga ubangiji me sai ce maka ai la bi gairi ba a wajen wani sa ba faqad shi kadai ittikali dogaro na ya tabbata bihi ga ubangiji faqad kadai fi kulli ma sa'uba cikin dukkan abin da ya gagara ko abin da ya wahala gare ni daga asabu wahala miftahu ma an sadda minu mabudin abin da ya toshe duwani abin da ya toshe ma arziki ne basira sai ta toshe rayuwa ce ta duniya to mabudinsa minhu yana wajen Allah lamin al'umami ba wajen al'umai yake ba ko a wajen mutane duk abin da ya toshe kar ma ka ɓata lokacinka wajen kaskantar da kanka a gaban wani kana roƙonsa kana mara magiya ko ma wajen mai abin shine Allah don mabudin yana hannunsa lamin al'umami ba a wajen mutane yake ba min fadlillahi la min ijadu al ijadu samarwa min adamin daga rashi babu mu Allah ya samar da mu min adamin daga babu to wannan min fadlillahi yana daga falalar da Allah ya yi lana a gare mu ita ce falala ta farko da Allah ya yi wa bayinsa babu su ya samar da su ba a roƙonsa ka yi ba a kan yayi ka ba cin hanci ka ba shi ba wani aiki kai masa ya ji daɗi ya halice ka ba tsantsar falala ce ta Allah al'ijadu samarwa ismul mazgari ne na ajada ya dudu al'ijadu ya samar da mumin adami daga babu walhayu kai rayuwar ma da muke yi da numfashi wal nutsu da furuci da muke yi wal islamu da musuluncin da muke yi min ni'ami yana daga ni'imomin Allah a garin wani bai samu waɗannan guda uku ba wani tun a cikin uwarsa yake fitowa matacce bai samu rayuwar babban na furuci wani kuma ya fito duniyar da rai amma ya yi watanni ko shekara ɗaya sai ya mutu ya samu alhayatu amma bai samu annutuku ba da fara yin magana ba ya koma wani kuma ya zo ya samu rayuwar ya samu kulicin har ya balaga amma bai samu al'islamu ba haka ya gama fagammiyarsa da shilmansa a duniya da kafircinsa ya koma ga Allah ya shiga wuta to mu sai ya zaɓe mu ya samar da mu da babu mu ya ba mu rayuwa a duniya har muka balaga muna ayyuka na alheri alhamdulillah ga musulunci kuma muna fata har mutuwar mu mu tafi tare da musuluncin mu to wannan duka min ne amiya daga ni'imomin Allah saboda me Allah yake gaya maka mala yake gaya maka wannan ka san wani ya dauka shi in ba kudi aka bashi ba ba mulki ya samu ba ba wani jin dadin duniya Allah ya bashi ba za kamar shi ba wata ni'ima da ya samu in ka dan ce a wani yana cikin ni'ima to ana nufin ya samu duniya ce ko an manta da ni'imar samarwa da ni'imar lafiya da ni'imar musulunci wanda sun fi duk wani abu da za a bashi na duniya to alhamdulillah sai ne muktarul ahadith nabawi yau ina malam basiru oh wanda sa lafiya kuma yau dai ba makaranta ya tafi hadisi na nawa muktarul ahadith nabawiyya to 200 to ina za mu tashi almunina mumina hasanatan inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah ta'ala la yazlimu almu'mina hasanatan baya zaluntar mumini ga wani kyakkyawan aiki da ya aikata yu'da alaiha da za a bashi ladan aikinsa kyakkyawa su duniya a nan duniya duk abin da Allah yana baka na jin daɗi a dalilin kayi masa da'a to tukunci ne yake baka sakayya tana can eh Allah yana ganin in ya biya ka da ibadar da kai da da'a da kai a nan duniya ya baka shi a duniya kamar ya zalice saboda shi aikin lada ana yin sa ne don lahira kai ma a zuciyarka inda da ikilasi kai ka yi shi ne don a lahira Allah ya baka sa kai ya sa ka aljanna to idan ya baka a duniya bai baka a lahira ba ka je lahira aka sa ka a wuta eh kaga ai ba haka aka so ba to Allah baya zaluntar mumini hasanatan a ce ya aikata wata kyakkyawan lada ko da guda ɗaya ce kuma yi ula alaiha sai a bashi lada a kan tafi duniya a nan duniya wa yusabu alaiha ko kuma za a masa kayya ga yasa bil akirati ala nan lahira a nan duniyan za a bashi tukuiti da falala a dalilin ya bi Allah alaiha fi duniya kuma za a masa kayya alaiha din dai fil akira a ranar lahira kaga riba biyu kenan wa amma al-kafiru amma shi kafiri fa yuda bi hasanati fi dunya za a bashi sakayya bi hasanati da kyawawan ayyukan da yayi fi dunya a nan duniya idan yayi sadaka kafirai ba suna sadaka ba sai sai a buda masa a kasuwancinsa in aure yake nema a bashi matar da yake so idan mulki yake nema a bashi Allah yana karɓar sadakar kafiri da ya yi don wata bukatarsa ta duniya sai a baki in sadar da zumunci ya yi in wani aikin alheri ya yi taimakawa gajiyayyu duka sai a bashi ladan aikinsa fi duniya a nan duniya duk abin da zai ba zai je yana bin Allah bashin komai ba duk da cewa kuɗin ma kayan Allah ne shi ma ba dole ne in yayi sai Allah ya biya shi ba amma Allah zai bashi a cikin falalarsa tun da dai duniya ce. Hatta iza a kuba ilil akira har yayin da ya zubu zuwa lahira shi kafirin a kuba. Da ya zuba ko ya tafi ilil akira zuwa lahira lam takun lahu hasanatan ba yi da wani kyakkyawan lada guda ɗaya yu'la alaiha khairan da za a bayi alheri a kanta an biya shi komai nasa tun a duniya ka gane ai man kana yuridu harfar duniya menene aka ce to menene hasana eh za mu kara masa abu mai kyau fiha a cikin duniya shi da kafiri duk abin da ya yi dama don duniya yi harfar duniya amfanin duniya yake nema to na zida lahu fiha menene yawwa hasanan za mu kara masa kyakkyawan abu na jin daɗi fiye a cikin duniya amma a lahira bai da komai amma da yace wa manarada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wanda ya nufi lahira yana mumini kuma yayi aiki irin aikin lahira to wannan zai tarar da aikin sa a ranar lahira rawahu ahmad an anas inna allah ta'ala Allah ta'ala la ya ƙubalu min al'amali baya karɓan kowane irin aiki, illa ma kana lahu khalisan sai dai abin da ya kasance lahu don shi aka yi, khalisan kuma tsarkakakke. Wabutu giya bihi wajuhu kuma aka nufi zatinsa da shi. Akwai sharuɗa, an yi shi da tsarkakakken dukiya khalisan babu haramun a ciki, kuma an yi don Allah babu riya, to irin wannan aikin ne Allah yake karɓa. رواه النسائي عن أبي أمامة إن من حق الولد على والده حقيقة يا daga haƙin da ɗa yake da shi akan ubansa ba ana faɗan girman haƙi iyaye akan ɗa ba to shi ma nan yana da haƙi akan ubansa yana daga haƙin da ɗa yake da shi akan ubansa an yi allima hurkita ba ta koya masa rubutu da karatu in ka ji kitaba to karatu ma yana nan alkitabata rubutu duk inda kaga ana rubutu to akwai karatu amma da yawa ana karatu ba rubutu za a ji a zama da yara a islamiyya a kan benci a yi ta zazzaga musu tilawa amma ba su iya rubuta ba amma duk inda kaga ana rubutu to akwai karatu a gudu sai ka iya karantawa sannan ka iya rubutawa saboda haka cikin mubalaga sai mazala ya kawo kitabata to har da dan uwan nasa wanda ba sa rabuwa shine karatu na farko yana da haƙi ka koya masa karatu in baka iya ba ko baka da lokaci to ka kai shi makaranta da za a koya masa rubutu da karatu kuma in mun ce rubutu da karatu ba na duniya ba fa ka sai yanzu da yake duniya ta gurɓace daga an yi maganar ilimi ilimi ya taɓarɓare ilimi ya ci baya to ilimin boko suke ne ba ilimin addini ba in suka ce ya kamata yanzu gwamnati tana yunkuri ta farfado da darajar ilimi to karka yi tunanin ilimin ka na arabi ko addinin musulunci take nufi ilimin ta na duniya ne to ba wannan ake nufi ba wancan na neman abinci ne ilimin da zaka gyara ibadar ka san Allah ka san haƙƙin ubangijinka da na manzansa da imani da fiqhu shi manzo Allah yake nufi ba ka ɗan ka kai nazare ko firamare kana ganin ka kashi inda za a koya masa karatu da rubutu ba wannan ake nufi ba ka kashi inda za a koya masa addini tarbiyya islamiyya shine an yu'allimahu kitabata ya koya masa rubutu da karatu wa an yuhsina ismahu kuma ya kyautata sunansa daga an aife shi wata waya ta ce iza wulida wa akwai wata wata ruwaya yace an yuhassina ismahu idza wulida wa an yu'allimahu alkitabata idza aqala wa an yuzawwijahu idza balaga kaga wannan ya kawo sharadin to wadancan ma akwai ruwa da tazo da sharadodi an yu'allimahu alkitabata idza aqala ya koya masa rubutu da karatu idan yayi hankali ya isa kaiwa makaranta wa an yuhassina ismahu ya kyautata sunansa idza wulida an aife shi kar ka sa masa sunan da zai tashi yana jin haushin don me aka sa masa wannan sunan wa an yuzawijahu kuma yayi masa aure idza balaga idan dan nan ya balaga wata ruwa ta ce idza adraka shi uba idan ya riska ya yi tsawon kwana har dan ya isa aure to dole auren fari kai masa in kana da hali duk abin da ake bukata kayan akwati da sadaki da goron daura aure da minti da gidan da zai zauna duk duk nauyi ne a kanka in ba ka da hali to ka yi iya ko da sadaki ne ko bashi ne wajibi ne ka ciyo bashi kai wa ɗanka sadaki in dai auren fali ne in ya ƙara na biyu to wannan kuma shi ya ji zai iya ya ƙaro kai dai ka fita rawahu ibn najjar inna min sunnati yana daga sunna a ya karjar rajulun mutum ya fita tare da bakonsa da ya zo masa ziyara ko bakunta ma'abaifihi ba tare da bakonsa ila babi dari zuwa kofar gida bako ne da ya zo ko na zumunci ko aboki ya zo kuma yana da cancanta da za ka shigar da shi har gidanka ka masa izini ya shiga gidanka ko har tulakarka to in ya tashi tafiya yana da haƙƙi ka gane ai sunna ne ka masa rakiya zuwa kofar gida kar ka bar shi kana daga ɗaki ya ce to salama yau to shi kenan sai mun haɗu kai kana daga zaune ka saba wa sunna ka rako shi an ya karu da rajulu ya fita ma'adan shi tare da bakonsa ila babi dari zuwa kofar gida wannan yana daga sunna to akwai tsari kuma mustahabi bayan sunna shine idan bako ne zai daga wani gari to ka raka shi tasha in tafiyar kafa ne ka raka shi kofar gari ko bayan gari da zai kama hanyar garinsu yau wannan mustahabi ne rawahu ibnu maja inna min sharrin nasu inda Allah manzilatan yawmal qiyama yana daga mafi sharrin mutane manzilatan ga masauki mafi sharri yawmal qiyama ranar alqiyama ar-rajulu mutum ne namiji magidanci yufubi da ya zuba can ba ga hatta idza afda atami ba yawwa yufubi ila imrati da ya zubu zuwa ga matarsa kina ce ta jima'i yayi jima'i da matarsa wato fudu ilai ita ma ta zubu zuwa gare shi ta ba da kanta ya take ta sun ma yanshuru sirra sannan ya fita ya dinga yada sirrinta na irin yadda suka yi da ita a shimfiɗa mata ta ai mai kama ka za ta yi ina ka za ta yi kama ka ba wannan yana da cikin wanda suke gaba da mafi sharrin masauki a wajen Allah na tashin alƙiyama rawahu muslimun inna Allah ta'ala yuhibbu sahla dalika hakika Allah ta'ala ya san mutum a sahla mai mai mai saukin kai mai saukin al'amari mai saukin hali a dalika mai sakin fuska ka gane ai dalika ba ba a talaku ba a dalika sakin fuska rawahu shirazi an abi huraira inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi hakika Allah yana son tausasawa sannu sannu fil amri kulli a cikin al'amari dukkan kowane irin abu ne ka bi shi mataki mataki a hankali a hankali har ka cimma karshen sa rawahu al-bukhari to alhamdulillah to malam rabi ina ne to bismillah ba na Allah naka ba ba na sai ku duba wancan na ban sabon fito da shi ka samu gudu?
eh na wannan shaidan aure ne to inna masabilin ne a kan ibu muka ina kwana kan gefen da na bi to alhamdulillah to ina ne to bismillahir rahmanir rahim inna masabilu allazina yastazinunaka ba wa hum aghniya wa radu bi an yakunu ma al khawalif wa da ba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun wato ayar baya da Allah ya ce maka laisa ala du'afa ita ce asalin farkon zancen babu laifi ala du'afa ya akan raunana dan ba dan ba su ji ka yakin tabuka ba ya rasulullah yace kashi wuki kamar dattawa wanda suka tsufa ba za su iya zuwa yaki ba dan ba su je yakin tabuka ba babu laifi wala alal marada haka nan babu laifi akan majinyata kal'umi kamar makamta wa zamani da shamajika shi ne sikila wala alallazi na laye jiduna mawin fiƙuna haka nan babu laifi to wancan harajin ɗin shi ne ke tare da su laisa allah du'afai harajin wala alal marba harajin wala alallazi na laye jiduna mawin fiƙuna harajin sai aka mai da shi guda ɗaya harajin ɗin a ƙarshe babu laifi alallazi na ga waɗanda la ya jiduna ma yin fiƙuna ba samu abin da za su ciyar fil jihadi a cikin jihadi ba ba su da guzuri da za su bari a gida da wanda za su riƙe guzuri zuwa jihadi duka wannan nau'i guda uku Allah ya ce harajin babu a isin zunubi a kan su fi takallufi cikin jinkiri da suka yi an gabarin zuwa jihadi idza nasahu lillahi in dai sun yi nasiha ga Allah da suka zauna ɗin ba su shiga wani aikin sabo ba ba su ga cewa an tafi an bar gari ba kowa sun shiga sace-sace na kayan muminai ba yawa akwai sharaɗi babu laifi a kansu in ba su je yaƙi ba iza na sahudillahi wa rasulihi in sun yi nasiha wato in sun yi ɗa'a ga Allah da manzansa fi hali qu'udihim a cikin halin zaman su a gida bi adamin irjafi da rashin wato al'irjafi ya ɗau sirrin musulmi wata su da kuma jefa tsoro a cikin zukatan mutane suna sa su jinkiri da ƙin fita yaƙi ko? wadda'ati da kuma yin ɗa'a ga Allah da manzansa idan sun yi sai ya ce ma'alal musulmi na min sabil ma min sabilin ba wani tafarki bil mu'akaza da za a kama su da zunubi alal musulmi na akan masu kyakkyawan aiki bizalika da wannan zama da suka yi a gida to sai Allah ya ce maka me wallahu shi Allah gafurun mai gafara ne lahum ga almarada din nan da abdu'afa da allazi da la'a jiruna ma yunfi ƙuna Allah mai yin gafara ne gare su kuma rahimun mai jin kai na bihim gare su fit tausi'ati cikin yalwatawa da Allah ya fi zalika a cikin wannan wala alal ladina idza ma atauka haka nan laysa harajun alal ladina idza ma atauka wannan wa'ul adafi ne babu laifi akan waɗanda idza ma atauka idan suka zo maka ma in ta haɗu da iza to ana ɗaukan ɗaya a fasara a jefar da ɗaya ko ka ɗauki iza ka jefar da ma ko ka ɗauki ma ka jefar da iza suna cewa iza kaga nan ma ɗin aka gabatar sannan ne eh to to iza ɗin aka gabatar iza a tauka ne idan suka zo maka sai aka ce iza ma a tauka idan idan suka zo wajenka litazilahum domin ka ɗauke su ma'aka tare da kai ilal gazi zuwa yakin tabuka wa hum sab'atun min al ansari wadannan aka ce wasu mutum bakwai ne daga cikin mutanen Madina lansaru wakila wani kauli aka ce a banu muqarrin wasu mutum wasu mutane daga cikin kabilar banu muqarrin su talakawa ne ba su da doki ba su da laƙumi kuma tabuka tana da nisa ba za a iya zuwa da ƙafa ba kuma ba su da abun hawa ba su da guzuri suka ce bari su zo wajen manzon Allah ko za a samu wanda ya tanadi dawakai da guzuri fi sabilillahi na zuwa yaki sai kuma suka zo duka abinda aka tanada ya kare wa ayunuhum to qulta sai kace musu la ajidu ma ahmilukum alai ni fa ba na samu abin da zan dauke ku akai tawallau sai suka juya zuwa gidajensu shi ne jawabu iza ai in sarrafu sai suka juya wa ayyunuhum a lokacin da suka juya idanuwansu tafidu min ad-daimi tana kwaralar da hawaye ai tasilu shine tafidu min ad-daimi min lil bayani hazanan domin bakin ciki da yake zuciyarsu li ajali a dalilin Allah ya jidu ba su samu ma yunfiquna abin da za su ci su sha fil jihadi a cikin wannan yaƙi ba to waɗannan duka Allah ya ce babu laifi don ba su je yaƙi ba to sai ce inna masabilu ka sani tafarkin da Allah yake kama mutane da laifi in sun ki zuwa yaƙi ya tabbata alal lazina ya ka akan waɗanda suke neman izinin ka fit takallus a cikin zaman gida wa hum agniya alhalu su mawadata ne suna da kuɗi suna da abin da za su je yakin nan da abin da za su bari a gida amma sai suka nemi izinin ka a kan ka basu su zauna a gida kar su fita yakin tabuka to in akwai laifi su ne masu laifi ba waɗancan masu uzuri ba radu bi an yakunu ma alkawali waɗannan agniya'un sun yadda su kasance tare da masu zaman gida mata da tsofi da majinyata da ƙananan yara sun yadda da wannan su zauna ma alkawalifi wadda ba Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu fahum la ya'lamuna ba sa sanin haƙiƙanin ladan da yake cikin zuwa jihadi dama yawancin su munafikai ne in banda guda uku da Allah ya tabbatar da imanin su wa ala wa ala salasati alladhina kullifu bayanin su zai zo a gaba ya taziruna ilaikum waɗannan munafikai suna kawo uzurruka zuwa gare ku fit takallufi a cikin zaman gida za su kawo muku uzuri izara da atum ilayhim in kun dawo daga tabuka zuwa madina in kun dawo ilayhim zuwa ga yasu min algazu daga yakin tabuka to in har wannan adawa ne Allah yake gaya wa manzo Allah in ka dawo madina waɗannan munafukai da suka nemi izinin ka bar su zauna a gida suka kawo uzuri na ƙarya to fa ya ata zuruna ilaikum idza raja'tum ilai ilaihim za su kawo muku uzuri in kuka dawo gare su in suka zo kun ka gaya musu ya rasulullah la ta'tadiru kar ma ku kawo wani uzuri lan numina lakum ba za mu yadda da ku ba ai lan nusaddiqakum ba za mu gaskanta ku ba duk abin da kuka faɗa tunda Allah ya tona muku asiri qad nabba'ana Allah min akbarikum haqiqa Allah ya ba mu labari min akbarikum daga labaranku ai akbarana ya ba mu labari akbarana bi ahwalikum ya ba mu labarin halayenku cewa ku munafiqai ne lafiyar ku kalau kuna da wadata kuka ki zuwa yaki wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu da sannu Allah da manzansa za su nuna ayyukanku na munafurci a duniya Allah zai kunyata ku sun maturadduna sannan za a juyar da ku bilba'ati a lokacin tashin alkiyama ila alimin gaibi wa shahada zuwa masanin gaibu da kuma abin da yake bayyane ai shine Allahu Allah shine alimin gaibi wa shahada fa yunabbi'ukum zai ba ku labari bima kuntum ta'amaluna ga abin da ku kasance kuna aikatawa fa yujazikum alai zai muku sakayya akan duk abin da kuka aikata sayahlifuna billahi lakum da sannu za su dinga rantsuwa da Allah gare ku idan qalabtum idan kun dawo duk dai da idza raja'tum da idan qalabtum duk annan su daya halayen su dai Allah yake bayyana wa manzon Allah tun kafin ya dawo Madina da sannu za su dinga rantsuwa gare ku da sunan Allah idan qalatun ai raja'atun in kuka dawo ilaihim zuwa gare su min tabuka daga yakin tabuka rantsuwa da za su yi annahum cewa su ma'azuru na wallahi suna da uzuri fi takallufi a cikin jinkirin da suka yi na zaman Madina za su muku wannan rantsuwa ne li tuqridu azu domin ku kawar da kai gabarin su ku bujila ku ɗauke kanku ga barinsu da barin laifin da suka aikata bi tarkil mu'ataba da barin zarginsu don ku kawar da kanku ku bar zarginsu akan rashin zuwa jihadi shine dalilin da za su zo suna muku rantsuwa li turidu anu to Allah ya ce wa Allah fa a'ridu anhum ku kawar da kanku ga barinsu dama ina rijisun su dama kazanta ne dauda ne me za a yi da munafiki ko yana da uzuri ko bayi da uzuri me amfaninsa dauda ne cuta ne a cikin musulmi domin kullum yana aikin da yake cutar da musulmi da musulunci Allah ce ku rabu da su kar ma ku tuhume su innahum rijisun domin su dauda ne ai kazarun kazanta ne likumzi badinin saboda bacin zukatansu Allah ya sifata su da rijisun dauda wa ma'awahum jahannamu makomasu kuma jahannama ce jaza'an sakayya ne bi ma kanu ya kasubuna ga abin da suka kasance suna aikatawa ya halifuna lakum dai suna yi rantsuwa gare ku ta an ce sa ya halifuna wanda akan hanya kafin a dawo da sannu za su dinga muku rantsuwa ko to nan nan an dawo ne ya halifuna lakum suna muku rantsuwa litaradau anhum domin ku yadda da su fa in taradau anhum idan kuka yarda da su ma a cikin abin da suka faɗa da rantsuwar tunda a ƙa'ida na musulmi mumini duk wanda ya ce maka wallahi tallahi kaza da kaza aka yi dole ka gaskanta shi tunda kai mumini ne ka yarda da Allah ya rantse ma da sunan Allah to fa in tarabo anhum ko da ku kun yarda da su fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqina shi Allah baya yarda da mutane fasikai sune munafikai ai anhum baya yarda da su wala yanfa'u ribakum yardar da kuka yi da su la yanfa'u ba zai amfane su ba masu kudin layi a tare da fushin Allah dan mutane sun yarda da kai Allah yana fushi da kai me ya amfani yarda da mutane sun da kai al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan al-a'rabu larabawan kauye ai ahlul badwi wa ja'a menene eh to shikenan وجعلكم من البدو من بعد أن بقى الشيطان يو البدو لا ما كنت بدوي بدوي mutanen ƙauye wanda suke la'ala wanda suke la'ala rayuwa a daji to al'arabu la in aka ce al'arabu larabawan da suke zaune a gari su ne al'arabu in aka ce al'arabu wanda suke zama a ƙauyuka da zazuzzuka kamar in aka ce arabiyun balarabe aka ce a arabiyun balaraban ƙauye za ka da abin ana cewa wada'a a arabiyun ilan nabi ba wada'a arabiyun ba ka gane alƙur'ani ma ɗan birni ne da lisanin arabiyin ba a arabiyin ba ko arabiyin ne mubini yawwa to aka ce al'arabu jami ne na a arabiyu larabawan ƙauye a shaddu kufuran su ne masu tsananin kafirci wa nifaƙan da munafurci min ahalin mudun akan ma'abota birane almudun jami na almadina da almudun da almada'inu jami na almadinatu birni kuma har yanzu a rayuwar duniya haka ne mutanen ƙauyen suka tsananta akan abu sun fi mutanen birni tsanani akan al'amura to haka kafirci ma da munafurcin laraban ƙauye sun suka fi tsananin kafirci da munafurci min ahalil mulmi akan mazauna birane saboda me lijafa'ihim saboda wautarsu yawancin ƙauyawa wawaye ne wa gilabi iba'ihim da kaurin ɗabi'arsu da saurin fushi wa bu'udihim da kuma nesantarsu an sama'il ƙur'ani ga sauraron alƙur'ani duk da haka munafukan cikin garin madina sun ɗan fi dama-dama a wani lokaci ai ana ɗan haska musu ka gane ai idan suka ɗan gani kamar za su imani sai kuma hasken ya guce sai ya toshe sai su koma duhu to amma su da suke ƙauyuka kwata-kwata ba sa jin ma alƙur'ani saboda ba a gari suke a madina ba saboda haka kafircin su ya fi tsanani da kuma munafurci Allah ya ce wa ajdaru ai aula su ne mafi cancanta Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi ba za su san dokokin da Allah ya sauƙawa manzansa ba min al-ahkam na hukunce-hukuncen addini wacce ra'ayi da shari'o'i na addinin musulunci saboda ba sa jin abin da ake faɗa wallahu shi Allah alimun masani ne bi khalqihi hakimin kuma gwani ne fi sun'ihi bihim cikin aikinsa da yake yi gare su cikin hikimarsa ne ya mai da yan ƙauye wawaye masu wauta masu kaurin fushi da masu tsananin kafirci da munafurci wa min al-arabi amma fa ba dukansu ba daga cikin larabawan ƙauyen man yattakizu akwai wanda yake rikon mayun fiko abin da yake cewa fi sabilillah abin da yake bayarwa sadaka ko gudunmawa na jihadi fi sabilillah magaraman yana daukan kamar amar kwace ne an sai a kawo gudunmawa za a je yaki saboda ba yanda ya iya kada ki kawo a ce shi ba musulmi bane munafiki ne sai ya kawo amma yana daukan wannan kawai kwace aka masa kamar haraji ne da aka dora barin wanda aka masa dole shine magarma ai gara matan wa kusurana yana ga asara ce kawai yayi ba wani ladan da za a bashi a lahira li'annahu domin saboda munafurci la yarju sawabahu baya kaunar samun ladan sa a wajen Allah bal yunfiquhu yana ganin kawai yana ciyar da wannan dukiya ne kaufan domin tsoro kar a ce masa shi ba musulmi bane wa hum banu asad su ne banu asad wa gadfana da banu gadfana kabiru ne guda biyu na ƙauyuka suna kawo zakarsu da hadiya da gudunmawa don karace su ba musulmi ba ne a je a yaƙe su suna ganin kawai an musu wayo ne da fin ƙarfi an ƙwace musu dukiya wa ya tarabbasu bi kuma dawa'ira kullum suna sauraron masifin zamani bi kuma a gare ku ya tarabbasu ai yantaziru suna sauraron addawa'ira ai dawa'iru zaman jidduyawar zamani Allah ya kawo wani juyin da wasu za su zo Yahudawa ko mashirai maka zo su murkushe ku shi kenan su huta su daina kawo zakka da kuma gudunmawa da zuwa yaƙi suna bayarwa ne kullum suna sauraron yaushe ne za a yi wani juyi wanda za a zo a kori maza Allah da sahabbai a garin Madina ma shi kenan su huta kullum suna sauraron addawa da juyawar zamani dukum gare ku wai abin da suke nufi an tankaliba alaikum lamarin ya yi juyin mai na a kanku fa ya takallasu sai su kubuta daga wannan abin da suke bayarwa da suna ga kamar dole aka musu to sai Allah ce alaihim da'iratul sau'i mummunar juyawa tana kansu amma ba ga manzon Allah da sahabbansa ba su ne za su game da da'iratul sau'i diddan in ka ce da rukuwa da'iratul su'i a wata ƙira'a kenan amma tamu wal fati da fata da'iratu sau ay yaduru al azab wal halaku alaihim da azaba da halaka zai kewaya ne alaihim akan su la alaikum ba akan ku ba ku mu'minai ku kan kuna tare da kariyar ubangiji wallahu shi Allah sami'un mai ji ne li aqwali ibadihi ga faduduwan bayinsa kuma alimun masani ne bi af'alihim da ayyukansu to alhamdulillah gobe za mu tashi wa millal a'rabi man yuminu billahi kar ka da an ta al'arabu a sadda kuma ka ce da haka suke akwai akwai ba mutanen kirkin wa millal a'rabi man yuminu billahi wal yawmil akhir wa yakashu ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahu wannan gobe za mu karanta insha Allah alhamdulillah yaya fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ما شاء الله جل الله فيها الحمد لله ما لم يا من فوق هم بتي أول تعالجي ولكم قد جل الله فيها فإن أم عليكم عليجي جل الله فيها يا إياني يا سيدنا ما لا القاسم أول عليجي محمد جل الله فيها أم عليكم tuna gida lafiya da ka ku alhamdulillah da yalla kiriya su da mu jira alhamdulillah alhamdulillah masha Allah